بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء والنشور أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan bagire mai tarin albarka masjidul muhajiri a wannan anguwa ta ɗan tudu a karce makoyo a cikin babban birnin jihar maradi a wannan ƙasa ta mu ta nijar a yau muna rana asabar daren lahadi ɗaya ga watan zulqada hijira nan muhammad sallallahu alaihi wa wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 18 ga watan hudu miladi isa dan maryam alaihi salatu wassalam shekara ta biyu. da 26 da taimakon allah maɗaukin sarki a daidai da irin wannan lokaci muke biye da tafsirin alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul bakara wannan kuma shine majalisunmu na goma sha shidda a cikin tafsirin wannan aya ko kuma a cikin tafsirin wannan sura za mu tashi faɗar ubangiji subhanahu wa ta'ala فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه نعم إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم نعم فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا هؤلاء أصحاب النار هم فيها خالدون na'am ubangiji madaukin sarki ya ce fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fataba alai annabi adam alaihi salatu wassalam nan take sai ya cirati wasu kalmomi daga ubangijin shi fataba alaihi sai allah madaukin sarki ya tuyan mai ya yafe mashi ya yi tuba ya zuwa gare shi innahu lalle shi ubangiji subhanahu wata'ala huwa tawwabur rahim shi mai yawan karban tuba ne mai yawan tuba ne mai yawan yahuwa ne kuma arrahim mai yawan tausayi da jin kai fatalaqa adamu min rabbih kalimatin nan take annabi adam alaihi salatu wassalam ya tirati wasu kalmomi daga ubangijin shi fataba alaihi sai Allah ya yi tuba ya yi yahuwa ga annabi Adam alaihi salatu wassalam innahu lalle shi Allah huwa tawwabu mai yawan yahuwa ne arrahimu mai jin kai ga bayan shi ubangiji ta'ala ce qul nahbitu minha jami'an muka ce ku sabka daga gidan aljanna baki ɗaya inku fa in ma ya'ti yannakum minni huda idan shiriya ta zo maku da gare ni faman tabi'a hudaya to duk wanda ya bi shiriya ta fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro ya zuwa gare su kuma babu damuwa ga duk mutumin da ya bi karantarwa da shiriya ta Allah madaukakin sarki Allah ce wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina wanda suka ƙaryata suka kafirce ma'ayoyinmu ula'ika ashabun nari hum fiha khalidun waɗannan mutane su ne ma'abuta shiga wutar jahannama kuma za su dawwama a cikin wutar jahannama wannan ayoyi ko kuma wannan aya suna da siyaƙi guda da ayoyin da muka karanta a satin da ya gabata na cewa ubangiji subhanahu wata'ala bayan ya gama jarabta mala'iku akan annabi adam tattare da annabi adam sha'anin annabi adam alaihi salatu wassalam nan take ya ce ma mala'iku su yi sajada ga annabi adam da dama daga cikin mala'iku dukkaninsu suka yi sajada sai dai shi shedan bai yi sajada ba ga annabi adam alaihi salatu wassalam ubangiji subhanahu wata'ala ce ma annabi adam ya zanna da shi da matar shi a cikin aljanna amma su yi komai su fantama su ci abin da suke so a cikin gidan aljanna amma kada su kuraci itaciya wadda muka gai a satin da ya gabata itaciyar nan wasu daga cikin malamai sun yi ta ƙoƙarin su bayyana wace itaciya ce amma magana ingantatta Allah madaukin sarki bai bayyana mamu ba amma nabi adam alaihi salatu wassalam sai shedan ya zamayar da su yan masu wata magana suka yi tawili akan magana shedan suka ci wannan itaciya Allah madaukin sarki ya nuna ma annabi adam cewa su fito daga aljanna sashen su yana adawa da sashi su dawo a bayan ƙasa za su tabbatuwa wani ɗan lokaci ƙanƙane tunan take annabi adam alaihi salatu wassalam lokacin da ya ga ubangijin shi ya hushi akan kuskure wanda ya aikata sai annabi adam allah ke ba mu labari ya ce fatalaka adamu min rabbihi kalimatin annabi adam sai ya gai wasu kalmomi min rabbihi daga ubangijin shi fataba alaihi kuma Allah sai ya yahe ma annabi Adam saboda shi Allah mai yawan yahuwa ne sannan mai tausayi ne mai rahama ne da dama daga cikin malumai sun tahi akan kalmomin da annabi Adam ya yi ma amfani da su su ne wanda suka zo a cikin suratul a'raf Allah madaukin sarki yake cewa qala rabbana zalamna anfusana ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Allah subhanahu wa ta'ala ce qala rabbana sai suka ce ya ubangijinmu zalamna anfusana mun zalunci kawunanmu wa in lam taghfir lana in baka yi mana gafara ba wa tarhamna baka yi man rahama ba lanakunanna min alkhasirin za mu zama daga cikin waɗanda suke asararru to waɗannan kalmomi su ne ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya ma annabi adam ya mai raɗarsu annabi adam alaihi salatu wassalam da ya gai sai allah ya yafe mashi wannan kuma malumai da dama sun yi magana akan fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi al-imam ibnu jarir al-tabari a cikin littafin shi jami'ul bayan an ta'awili ayatul qur'an yake cewa da Allah madaukin sarki yace kalimatin ay kalmomi wasu lafuzza ne hiya alfazun allamaha Allahu li adama li yatuba wasu lafuzza ne Allah ya kimsa ma annabi Adam alaihi salatu wassalam dan ya tuba to sai annabi Adam ya gai waɗannan ladubba da ya gaye su kalmomi sai Allah kuma ya yi mashi a nan yana nuna mamu akwai karantarwa ilimi wanda bawa zai samu mubasharatan kai tsaye da shi da ubangiji subhanahu wata'ala wasu daga cikin malumai suka ce nan fatalaka adamu min rabbi ai annabi adam nan take sai ya amshi kalmomi ya ji kuma ya gane kalmomin kuma ya aiki da su shi yasa Allah ce fatalaka sai ya amsa kamar an ce ka ce kaza ya fahimci abin kuma ya ji abin kuma sai ya aiki da shi fata ba alaihi shi kuma ubangiji subhanahu wata'ala sai ya tuba ya yahi ma annabi adam alaihi salatu wassalam a ƙarƙashin wannan magana ta ibnu jariri ne tabari da dama daga cikin malamai sun fitar da darsa darasi na farko yana nihin ya dullo ala anna tauba yana nuna mamu lalle ita tuba la ya takunu illa bi ilmin ba ta kasancewa sai tare da ilimi da yadda mutum yake da hankali yake da lura yake da ilimi in abin da yake a kan shi bai samu gamsuwa da nutsuwa da ilimin cewa kuskure ba ne to ba zai neman tuba ba annaba adam alaihi salatu wassalam tawili yayi sai ya ce itaciya bai gane laihi ba ne shi a wajen shi abin da ya aikata daidai ne da Allah subhanahu wata'ala ya ce su fita qul nahbitu minha jami'an ku fita daga cikin aljanna ta baki da yunku annabi adam sai ya gano itaciyar da ya ci laihi ne wannan shi ba shi dama ya yi tunani ya gaya ya kamata ya daidaita da shi da ubangiji su subhanahu wa ta'ala al'imam ibn kathir a cikin littafin shi wanda aka yi sani da tafsirin ibn kathir ko kuma tafsirin ƙur'an al'azim yake cewa fatalaka adamu min rabbihi kalmatin ai talaka adamu min rabbihi kalmatin alhamahu allahu wa alqahu fi qalbihi min addu'a yace Allah ne yamma annabi Adam ilhama ya tusa mai kalmomin nan a cikin zuciyar shi wanda suke kumshe da addu'a ta neman gafara ashe ubangiji madaukakin sarki idan ya so bawa da alkhairi to yake kimsa ma bayan shi kalmomin da za su roƙon Allah subhanahu wata'ala malumai irin ibnu taimiyya shekul islam ibnu taimiyya rahmatullahi alaihi da ibnu qayyim al-jawziya da sauran salaf da dama sun yi magana akan idan ka ga ubangiji ya baka dama ta ka daga hannu ka gaya mai matsalarka to ya yi nihin biya ma wannan bukatar ne amma matukar allah bai nihin biya ma bawa bukata ba to yana hajjabe shi yana kare mai kofar roƙo ba za ya iya roƙon wannan larurar tashi ba wannan matsalar ba za a nuna mai ya roƙi Allah ba a kanta to shi yasa Allah dama ya nihi ya yi ma annabi Adam alaihi salatu wassalam nan take annabi Adam fatalaqa Adamu min rabbih sai Allah ya mai ilhama ta wannan kalmomin na tuba na addu'a fata ba alaihi sai Allah ya yi mashi a cikin magana ta ibn kafir za mu iya gane cewa Allah madaukin sarki yakan iya hada ma bawa tsakanin wahayi da ilhama kamar yadda ya hada ma annabi adam alaihi salatu wassalam a farkon karatun kisar annabi adam Allah cewa allama adam al-asma'a kullaha Allah ya karantar ya sanar da annabi Adam sunayen abubuwa gaba ɗaya amma a nan sai Allah ce fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin sai annabi Adam ya tirati wasu kalmomi mana aka mai ilhamar wasu kalmomi sai ya gaya ma ubangijin shi subhanahu wata'ala wanda da dama daga cikin malamai sun ce kalmomin su ne suratul a'raf aya ta 23 قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين to wannan amma annabi adam alaihi salatu wassalam ilhama ne na waɗannan kalmomin sai ya furta al-imam al-qurtubi a cikin littafin shi al-jami' li ahkamil qur'an al-karim yake cewa waɗannan kalmomi da aka ce fatalaqa adamu min rabbih kalimatin ababe guda uku suna iya hawa anan yace na farko wata addu'a ce mai zaman kanta aka gaya ma annabi adam alaihi salatu wassalam ya ce na biyu wasu ma'anoni ne allah ya kimsa ma annabi adam alaihi salatu wassalam sai ya yi wannan aiki da waɗannan ma'anonin wasu magana ta uku da imamul qurtubi ya kawo sai ke cewa ai yarda ne da annabi adam da ya yi da lahin shi to lokacin shi yasa allah subhanahu wa ta'ala sai ya yahe mai saboda ya gamsu da cewa shi ya laye a ƙarƙashin magana ta imamul ƙurtubi za mu ganin cewa tabbas haƙiƙa annabi adam alaihi salatu wassalam ya yarda da cewa shi mai kuskure ne abu na biyu annabi adam alaihi salatu wassalam allah ya kimsa mai wasu lafizza na addu'a kuma annabi adam ya yi wannan addu'a kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa sai ya yi mai. Na haka da dama daga cikin malumai kamar yadda muka gai, malumai wanda suka tafi a kan cewa addu'a yanki ne daga cikin ilhama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah maɗaukakin sarki yakan yin yake ba da dama ne ga dukkan wani wanda yan nufi ya karba mashi ko ya bashi ko ya sanya mai ko ya ɗauke mai to bangi subhanahu wata'ala sai ya bashi dama ya roƙe shi shi yasa zaka ga da dama daga cikin mutane kana ganin yanayin addu'o'insu yakan shan bambam addu'a ba ta da alaka da ilimi da karatu yakan iya yiwuwa ka ga wani wanda bai yi karatu ba saboda sanin yau da gobe idan ka mai wani alkhairi za ka shi yana gaya ma wasu kalmomi na latizantaka da hankali da kaihin basira yana ma addu'a da wannan wani zakashin addu'ar shi a kowane lokaci yakan ma addu'a cikin allah ya tunkuɗe sharri da bala'i wani zakashin addu'ar shi kullum cikin allah maɗaukin sarki ya jawo alkhairi ya zuwa gare ka wani kuma zakashin allah ya haɗa mai biyu ya ma addu'a ko ya addu'a ga kanshi bisa jawo alkhairi sannan kuma ya addu'a bisa tunkuɗe sharri idan muka lura har mabaratanmu wanda suke yawo a cikin unguwanni wurare daban-daban wanda idan ka ba shi sadaka zai ce ma an gode allah saka da alkhairi wani daga an gode ba zai iya ƙara komai ba wani kuma har sai ka mance da ka ba shi sadaka yana ma addu'a kuma wani za ka ba shi sadaka ba ma don ka nihin ba shi sadaka ba saboda kalmomin addu'a da ke fitowa daga bakin shi abinda ka shi yana roƙa ma shi zai sa sai ka ɗauki sadakar sai ka ba wani da haka ita addu'a ilhama ce bangi subhanahu wata'ala yakan yi ma bayu daban-daban ilhamar nan domin su roƙe shi kamar da ma yamma annabi adam alaihi salatu wassalam al'imam fakhruddin razi a cikin littafin shi mafati hulgai yake cewa ai lafazin fatalaka adamu min rabbihi ai ya amfanu da abin da ya ji imamuddin fakhruddin razi yake cewa yaka yayyuwa ya shi raɗan magana ne a cikin aljanna kamar ana cewa ka ce allah ya hima annabi adam alaihi salatu wassalam siyati yace ma'ana wannan magana ba wai ya ji ilimin cewa shi ya lahi ba a'a ya ji cewa ya lahi kuma ya fahimci ya lahin kuma ya amshi laifin shi kuma sai ya yi roƙo da ayi mai gafara akan lahin da ya aikata shi yasa ibnu ibnu atiya a cikin littafin shi al-muharrar wajiz yake cewa wasu kalmomi ne wanda yakan iya yiwa ma'anarsu ti suratul araf ta zo da su amma kalmar yaya aka gaye ta wannan kuma wani abu ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya ji daɗin yadda annabi adam ya gaye shi kuma sai ya yahe ma annabi adam alaihi salatu wassalam a haka malamai suka ci gaba da yin bayani akan cewa bayan ya yi kalmomin kuma sai ubangiji ta'ala ya gayi fata ba alai ba dauki lokaci ba fatalaka adamu min rabbihi kalimatin kuma sai aka ce fata ba alaihi kuma Allah ya yi mai tuba ya yi afuwa ya yi yahuwa ga annabi adam alaihi salatu wassalam shi yasa sai ibnu muhammad al-tahir ibnu ashur a cikin littafin shi a tahrir wa tanwin yake cewa ai kalmomin da aka kimsa mai wata inaya ce ilahiya ubangiji ta'ala ya yi nihin kula da annabi adam ne sai ya kimsa mai kalmomin nan don ya gaggawa tuba kuma sai allah ya yafi mashi shi yasa ibnu ibnu ashur yake cewa ita tuba ba wai ƙoƙarin bawa bane ke sa ya tuba duk azantinka duk wayanka duk ƙarfinka da iliminka ba ka iya tuba sai idan Allah ya nihin yahi ma sai ya sa ka tuba amma kai kadai haka kaga kamar kana da dubara kaga mutum yana izgili da aya alqur'ani wa takunu min ba'dihi qauman salihin yayi yaudara yayi saban Allah yayi cuta sai ya ce ma wa takunu min ba'dihi qauman salihin ma'ana daga baya zai tuba sai Allah ya yi mai abin da ya aikata to babin tuba babi ne wanda shi ubangiji ta'ala ne ke zaben wasu daga cikin bayu domin idan sun tuba zai karbi tubarsu game yadda sufiyarin thauri yake cewa ban taɓa samun damuwa ba akan buƙatar da na roƙi Allah a kanta na yi damuwa akan larura da buƙata wadda ubangiji ta'ala ya hana ni roƙonta mana idan matsala ta taso musu fiyanar tauri ya ce yana cikin damuwa duk lokacin da ya daga hannu ya yi addu'a allah ya kare shi daga wannan bala'i ko wannan matsala to daga nan wurin ji yake shi ya gama da wannan matsala kuma sai wata ta gaba idan ta zo saboda ya imani allah madaukin sarki idan ya kimsa ma bawa lafazin addu'o'in da za ya roƙo na larurar shi to ubangiji madaukin sarki yakan karba ma bawan akan roƙon da shi bawan yayi shi yasa imam ibnu ashur yake cewa ita tauba istifa'un wa hidaya zabe ne na Allah subhanahu wataala da manuniya da Allah ke yi ma wasu daga cikin bayan shi sai ya sa su tuba daga daga laihikansu to don haka malam mai ahdar yakan cewa wala yu'akhkhira tauba kada ya jinkirta tuba wala ya kula hatta ya hadini Allah kuma kada ya ce sai Allah madaukakin sarki ya shirye da shi saboda jinkiri na yin tuba alama ce daga cikin alamar tabewa wasu daga cikin malumai suka ce wannan kalima ko kuma wannan aya abinda take nihi tuba da Allah subhanahu wata'ala yake ara ma dan adam yi yana nihin wata da'ira ce wani kusanci ne na musamman Allah ke buɗe ma mutane lokacin da suka yi kamar idan ka samu kuskure mutum ya yi laihi to duk wanda kammala yi yana yin nesa da kai kamar yadda Allah ce mannabu adam ihbitu min jami'a ku sabuka daga gidan aljanna ku koma can ƙasa amma kuma sai aka buɗe ƙofa ta biyu ta kusanci na musamman na daban lokacin da annabi adam alaihi salatu wassalam ya yi ƙoƙarin yin tuba ashe idan bawa ya tuba to yakan iya samun dama ta yi ƙara dawowa kusa da shi da ubangijin shi ko kuma da shi da wanda ya yi malahi a gidan duniya idan lahin ya shahi wannan adam shi duk lokacin da ka yi lahi sai ka amsa lahinka ka yi tuba ka ba da haƙuri to ka buɗe wani babi na sabuwar mu'amala na kusanci tsakaninka da wanda kan malahi in kuma tsakaninka da Allah ne to ka bude wannan babin na tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala a haka ubangiji subhanahu wata'ala yakan iya jiwa ma dan adam ilhama duk yadda yake idan ya nihe shi da alkhairi Allah madaukin sarki yakan iya sanya ma dan adam wani haske domin wannan ɗan adam ya gaya ma Allah madaukin sarki wasu kalmomi wani yabo wasu ababe wanda za su burge Allah kuma sai ɗan adam ya yi roƙo ƙarƙashin wannan kuyi tuba domin ubangiji subhanahu wata'ala ya kafar ya gafarta mai zunuban shi banda za mu tsinta na darasi a ƙarƙashin wannan aya cewa ita tuba akan yin ta ne gabanin aiki ma'ana dole mutum za ya aikata wani aiki mai nuna cewa ya tuba abu na farko wanda mutum za ya farawa shine annadamu alama fata dan adam yayi nadama ya ji haushi akan abin da ya aikata mara kyawu tsakanin shi da ubangiji ko tsakanin shi da mutane sannan abu na biyu anniyatu Allah ya'uda ila dhanbin yayi nihin ba zai koma bai zuwa wannan zunubin cikin abin da ya mai saura na rayuwa amma yakan iya yiwuwa ka yi wannan sharaɗan kuma sai zunubin ya dawo ɗan adam ya ƙara maimaita irin wannan zunubin to kuma sai ya ƙara yin wannan tubar ba shi ke nuna ba wancan tubar ta farko ba ta yi ba a yakan iya yiwuwa ka yi azama cewa ba za ka ƙara saba ma ubangiji subhanahu wata'ala ba bisa lahi kala kaza bayan ka tuba wata ɗaya wata biyu shekara ko kuma kwana ɗaya wani ma awa guda kuma sai kaga ya ƙara dawowa to wannan ba zai hana ka ka tuba ba a kowane lokaci zai sa dan adam ya ƙara jajircewa da nati cikin yayi tubai saboda shi tuban kamar yadda muka karanta wani zaɓi ne na Allah ba kowa ba ake ba damar ya buɗe baki ya ce Allah na tuba abu na biyu za mu tsinta a cikin wannan aya cewa lalle shari'a farkonta da ƙarshenta ta Allah ce subhanahu wata'ala ubangiji madaukakin sarki shine ke shiryar da mutum shine ke ma mutum manuniya akan ayyuka na alkhairi a haka abu na uku za mu gane cewa ɗan adam ba zai iya shiryar da kanya ba kuma dabarun shi da wayo ba za su hawa ba a cikin lamari na ubangiji subhanahu wata'ala duk wani kulumboto da ɗan adam za yi kada ya tunanin yana iya yin wani wayo tsakanin shi da ubangiji subhanahu wata'ala kaga mutum yakan iya yin wasu dabaru a tunanin shi kamar ya kewaye shari'a ta Allah inda zaka samu mafi yawanci masu son mu'amala da riba sukan yin wani abu don su juya ma riba salo sai kaga kuma sun yi amfani da nafsin wannan ribai wadda Allah subhanahu wata'ala ya hana haka za ga dukkan wani zunubi har shirka da ke babban zunubi za ga mutane suna yi mata kwalliya in an ce laya haramun ce to sai a mai zobe na tsayi ba zai ɗauko laya bai rataya haka irin da ana ganin shi saboda yanzu in yan rataya wuta ba ƙauye ne idan ruwa suka taɓa wata ya ta wari cikin mutane to sai ya shi a mai zobe wanda wannan zoben na tsayi ne shine matsayin layi ko kuma ya ji a mai wani abu wanda mutane ba za su gani ba ba za su gane ba wannan duka ba zai ba za ya zama ba kewaye ma ubangiji subhanahu wata'ala shi Allah allamul ghuyub ne masanan dukkan wani hada tashin mu ne yana ganin kowa bala har magana da za kai to shi ubangiji ta'ala sai in ya baka dama ne kai yasa wasu za ganin suna ta sako ana ta kira ana ta nuna musu su bari babu kyau amma ba zai iya bari ba ya tuba ba zai iya tuba ba kaga wani ya shiga masallaci ya daga hannu yana kuka ya ce Allah ya yi mashi to wannan ba karamin zabe bane Allah madaukin sarki yake musu mutane domin su ga yi kalmomi na tuba dan Allah madaukin sarki ya yi tuba ya zuwa gare su wani kuma ubangiji subhanahu wataala ba zai bashi dama ma ba wanda za ya tuba saboda mi saboda shi wannan tuban Allah bai nihin shi da shi ba shi yasa ita tuba kamar da muka gani taufiki ne da kabuli na ubangiji subhanahu wata'ala kuma da dama daga cikin mutane annabawan Allah subhanahu wata'ala idan kuskure ya kama ya kama su tsakaninsu da ubangiji subhanahu wata'ala zaga suna yin kokari na su tuba kamar yadda Allah ya ba mu labari a cikin suratu taha kissa ta annabi adam fa akala minha فبدت لهما سوآتهما منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ubangiji ta'ala a cikin suratu taha yace fa akala minha sai annabi adam da hawwa'u suka ci abinda aka hana su na wannan itaciya suka ibi wannan itaciya suka ci daga cikin gir- daga gare ta fabaddat lahuma sau'atuhuma nan take ya bayyana gare su kurakuransu ya bayyana gare su al'auransu ya bayyana gare su huncewarsu ma'ana wannan magana dan adam yana cikin kamala yana cikin walwala yana cikin ni'ima yana cikin sutura ta Allah matukar bai aikata wani laifi ba da zarar ɗan adam ya yi zunubi yadda ka san ya huyantar da jikin shi babu komai a kan shi yasa Allah ce fa'akala minha fabadat lahuma sau'atuhuma sai ga tsiraitin su ya bayyana wa tafiqa yakhsifani alaihima sai aka fara rigima min warakil janna wane ya ci kaza wane ya ci kaza yanzu hawwa sai ta zargi adam adam sai ya zargi hawwa shi dan yana ji ya ce ba an ce ka ku ci ba kai ba kai kace Allah ya ce mu ci ba shine fatafiqa yakhsifani alaihima min warakil janna Allah ce wa asa adam rabbahu fagawa nabi adam dai duk wannan hadisa shi da ake na maganganu ya riga ya saba to amma Allah da ya ga annabi adam ya saba mashi sai ce mi sun majtabahu sai ya zaɓi annabi adam sun majtabahu rabbuhu sai ubangiji shi ya zaɓe shi mana zaɓi ne na Allah sai ya koya mai kalmomi fataba alaihi wahada ya yi tuba ya zuwa gare shi kuma ya shirya shi yana nuna mamu duk lokacin da ka aikata wani aiki mara kyawu ya bayyana gare ka aikin nan mara kyau ne to ka tuba ya zuwa ga Allah subhanahu wataala babin tuba wajen Allah yana da yalwa yana da yawa a haka a cikin suratul tauba ubangiji subhanahu wata'ala yake ba mu labari yake cewa wa ala thalathati alladhina khulfu وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم uzannu وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا inna allaha إن الله هو التواب الرحيم ubangiji ta'ala yake ba mu labari a nan akan yaƙi da annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nihi a fita wasu daga cikin mutane suka yi baya-baya kuma munafukai suka tira wasu daga cikin masu masu imani suka sa su yi baya akan haraka ta addini da lokacin da suka yi baya sai suka gane cewa lalle akwai kuskure sun riga sun aikata sai Allah subhanahu wa ta'ala da ya masu manuniya wa ala talasatin ladina khullifu Allah ce akan mutanen nan guda uku wanda suka yi baya suka saba ma tahiya ta annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamarin munafici yakan iya sa mutum ya kalli annabin Allah sai shi ɗan ya- ya ya rufe mai ido ya ga cewa wai zai iya ha'intar annabin Allah kadiba Allah yana sama yana ganin mu kuma ya aiko mala'ika jibril akan wani mutum wanda shi na nan muhammad sallam duk abin da za ya yi yana tare da kulawa ta mala'iku kuma mala'ikan ki ba shi labari bayan kun yarda amma munafiki zai iya sanya sai ka ba annabin kana mai imani sai sai aka yi baya to shine Allah ke wa'ala talatatul ladina khulifu akan wasu mutane guda uku wanda suka yi baya baya hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat sai da suka ga ƙasa ta masu wahala wa daqat alaihim anfusuhum kawunan su ma suna tsantsanin kawunan su akan lahin da suka aikata wa zannu alla malja'a min Allah illa ilai suka gama sakankancewa da lamunta da yarda babu wa malaba babu makawa ga Allah sai an koma wajen Allah thumma taba alaihim sai ubangiji ta'ala ya kimsa musu tuba nan wurin ya ba su damar su tuba liyatubu taballahu alaihim liyatubu Allah ya nuna masu su tuba dan su tuba ma'ana da ya yarda ya sakankance da za ya masu gafara sai ya kimsa masu lafuzza na tuba sai suka tuba sai Allah subhanahu wata'ala ya karɓi tubansu Allah ce inna Allah huwa tawwabur rahim lalle ubangiji subhanahu wata'ala shi mai yawan karɓan tuba ne kuma mai yawan rahama ne ga bayan shi hadisi ya tabbata hadisul qudusi Allah subhanahu wataala yake cewa ya ibn adam law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bihi shay'a la ataituka bi qurabiha maghfira ya kai dan adam da zaka zo daga laifuffuka daban-daban cikin ƙasa zamanin zanubanka sun ciki ƙasa sama tun daga nan har sama zanubai ne amma idan ka zo mu Allah madaukin sarki ba tare da shirka ba Allah madaukin sarki ce da ta tuka bi qurabiha maghfira ni sai in zo ma da cikin wannan kasan ma na kwatan kwatan zanuban ka sai in gafarta ma ubangiji subhanahu wataala yakan kiran mu ya zuwa mu tuba ayoyi daban-daban yace ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah ya ayyuhal ladina amanu tubu إلى الله توبة نسوحا نعم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات نعم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار Allah ce ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani tubu ila Allah ku tube zuwa ga Allah subhanahu wataala tubu ila Allah ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha ku tube zuwa ga Allah madaukin sarki tuba wadda take nagartattar tuba idan mutum yayi lahi to Allah yana kiran shi ya zuwa ya tuba ya nemi Allah ya yafe mashi ubangiji ta'ala mai karban tuba ne mai yahuwa ne yana karban tuba ya zuwa ga bayan shi kuma yana yaye masu dukkan wani abin da suka aikata na lahi Allah ke cewa wa tubu ila Allah jami'an
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون Allah ya ce wa tubu ila Allah wa tuba ya zuwa ga Allah jami'an mu dukan mu baki daya mutane da aljannu Allah ya ce kowa ya tuba jami'an kowa ya tuba da dukkan laifukan shi Allah ya ce in mun yi haka tabbas hakika za mu samu rabauta shine ma'anar wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun haka ubangiji subhanahu wata'ala yake ce mamu a wata sura ko a wata aya ya ibadiyal ladina asrafu
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله na'am إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم
Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ya ibadiyal ladina asrafu ya ku bayina wanda sun riga sun yi laifi ya ibadiyal ladina asrafu la taqnatu ala anfusihim alladina asrafu ala anfusihim ya ku bayina wanda suka yi banna akan kawunansu kadiba sai Allah subhanahu wata'ala jingina banne akan kawunan mu bai jingina ta bai zuwa gare shi saboda duk ta'asar da muka yi ba za mu tutar da shi ba akan ta'asar mu a gidan duniya ne idan mutum ya ce wani imani kaza sai ka ce ba za ka yi ba kana iya kin yi don ka sanya mai wani nau'i na bakin ciki a cikin rayuwar shi ko kuma ya ce wani i kai ka kiya ko ya ce kada ka yi sai ka aikata shi ubangiji ta'ala in ya ce ma kakka yi sai ka yi babu abin da za ya kwaruwar Allah subhanahu wata'ala in Allah ya ce i kai dan kanka ne shi yasa Allah ce ya ayyuhal ladhi wa qul wa qul ibadi wa qul ubangiji subhanahu wata'ala ke cewa ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim ya ku bayuna wanda suka yi banna akan kawunansu idan duk mutumin da ya banna to dan kan shi sai Allah ce la taqnatu min rahmatillah amma kan ku yanki tsammani daga rahamar Allah saboda mi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ubangiji ta'ala yana gafarta zunubai baki daya shi mai gafara ne mai karban tuba ne ga dukkan wanda ya yi tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ubangiji ta'ala a cikin surar da muke tafsiri yake cewa qul nahbitu minha jami'a قلنا اهبطوا منها جميعا نعم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah ce kunna bitu minha jami'a ku fita baki ɗayinku ma'ana Adam da Hawwa'u da Iblis Allah ce kowa ya fita daga aljanna ihbitu minal jannati mujtami'ina fi buhu fi hubutikum ku hita daga aljanna ta kuna tarewa a cikin sabkar ku ma'ana ku sabka baki dai annabi Adam alaihi salatu wassalam da Hawwa'u matar annabi Adam da Iblis Allah ce su duka su fito daga daga gidan aljanna wannan aya siyakinta yana nuna mana shin sai da aka yi tuban ne zuwa gariya sannan aka ce ya sauko koko an riga an ce ya sabka da ya gane kuskure sai ce ya tuba sai aka ce an yahe ma ɗayan biyu ko ya zamana kamar da malamai suka kawo ya zamana cewa siyakin ayoyin ubangiji ta'ala bayan ya ce ma annabi adam alaihi salatu wassalam da hawa dan mi kuka ci itaciya dan haka ku fita daga aljanna kenan tunda sun ji an ce a fita kuskure ya bayyana kenan ku a lokacin fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi annabi adam sai ya ciraci kalmomi daga ubangijin shi kuma sai ubangijin shi ya yafe mashi siyaki na biyu annabi adam lokacin da ya ci itaciya ya gane ubangiji ya yi hushi da shi sai ya ce fatalaka adamu min rabbi sai ya cirati waɗannan kalmomi ya gaya ma Allah sai kuma Allah ya ce ya yahi mai to idan ya yahi mashi to kuma don me za a yi hukunci sai malamai suka ce yahuwa da gafara ba za su iya ba tabbas ba ne su ebe ukuba akan abin da mutum ya aikata tunda Allah subhanahu wata'ala ya ce fata ba rai ya yahe mai asalin sa yakin kisa zahir a hankalce to sai annabi Adam da Hawwa su zanna a jannatin da an yahe musu amma an yahe musu kuma sai Allah ya ce ihbitu min hajami'a ku fito daga wannan aljanna ku duka ashe kana ai yahe ma mutum amma kuma hukuncin da ka dauka a zartar da shi kana kasuwa da mutum sai ya tute ka to ba za ka cewa ba tun da na yahi mashi Allah na neman yahuwa yana son masu yahuwa kuma sai ka ƙara dirmiya shi cikin dukiya a annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yadlugu almu'minu fil hujri marratayn shi mummuni ba a mai bugu biyu a cikin rami guda mana idan aka fara mu'amala da kowa za a mu'amala sai ya yaudara to amma lokacin da ya yaudara sai ya tuba to abin da ya aikata can baya ana iya yayi mashi to wane mun yahi ma kudin da kaci mun yahi ma ha'intar mu da kai mun yahi ƙaryar da kai mun yahi ƙasahin da kai mun yahi kaza da kai da abin da aka yi za a ce an yahi to amma ɗaukan mataki wannan bai da alaƙa da yahewa shi yasa Allah ce ma annabi Adam alaihi salatu wassalam ihbitu min hajamiya ku fita baki ɗai da kai da Hawwa'u da Iblis kowa ya fita kuma sai Allah ya azama mu doka wadda ana magana ne da annabi Adam kuma sai aka dawo da zuri'a annabi Adam sai Allah ce ba ma ku bi ba ba ma ku uku ba da shaidan fa in ma ya atiyannakum minni huda a nan gaba ma idan wata shiriya ta idan wata karantarwa ta idan wata manuniya ta ta zo muku Allah ce fa man a hudaya wanda duk ya haƙura ya ba abinda na aza shi a kai fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro zuwa gare shi babu bakin ciki ga duk mutunan da ya yi aiki da karantarwa ta annabi muhammad ko kuma karantarwa wadda addinin musulunci ya zo da ita amma wanda bai haka ba siyakin magana yana nihin za ya koma a cikin tsoro da fargaba kuma zai koma a cikin abin da yake na bakin ciki na rayuwa saboda bai yi aiki da karantarwa ba ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka allah a cikin suratul taha yake cewa ihbita minha jami'a بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى التي ما النبي آدم da shedan ihbita kusabka baki dai yanku daga gidan aljannata ba'dukum li ba'din adu sashen mutane da sashen shedan kuna makiya juna kuma har yanzu duk mutunan da yake da hankali musulmi in aka ce mai shaidan zaka ji ya ce la'natullahi alai zaka ji yana kyamar shaidan Allah ce musabka annabi Adam da shaidan da Hawwa su sabko a ƙasa kuma za su sabka suna yan adawar juna kuma haka ake har sai kiyama ta zo duk wani musulmi mai imani yana jin haushin shaidan kuma shi shaidan idan ya gama na bautar Allah kuma yana jin haushin Allah ce fa in ma ya ce innakum minni huda idan wata shari'a ta tazo zuwa gare ku famanittaba'a famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wanda bi shari'a ta Allah madaukin sarki yake cewa ba ya bacewa kuma ba zai tabi ba dan kaga mutun yana yana gararan ba a cikin gari babu karantarwa to wannan mutumin bai bi shari'a Allah bane in kaga mutun shaki da Hausa ma shaki ake cewa ko to in kaga shaki to wannan bai bi karantarwa Allah ba ne idan ka gan mutum damuwa ta mai yawa ya rasa kwana zaye ko tsayuwa zaye ko tashi zaye ya rasa mike mai daɗi har ya kai yana shaye-shaye har ya kai yanzu ya zama ba kowa ba a cikin mutane ya ɓata hankalin shi ya ɓata rayuwar shi to sirrin bai bi karantarwa Allah ba ne subhanahu wataala kuna bai da aikin yi in yana sallah biyar yana azumi yana ibada yana zuwa wajen karatu za ga ya samu sakewa a rayuwar shi ta yau da gobe bakin ciki da tashin hankali da damuwa ba za su yi mai yawa ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala a farkon surai suratu taha kenan yake ce ma dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma anzalna ilayka alqur'ana litashqa ba mu aiko ma wannan alqur'anin ba dan ka zama tababbiya kai annabi Muhammad sallallahu ma'ana duk mutumin da ya runguma alqur'ani ba za ka same shi ba mutum wanda yake sakare tababbe a cikin al'umma shi yasa Allah madaukin sarki cewa fala yadullu ba zai bace ba wala yashqa Allah ce walladina kafaru wa kadzabu bi ayatina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar Allah ce wanda suka kafirta Allah ce wanda suka kafirce mu ayoyinmu suka ƙaryata Allah ce waɗannan su ne 'yan wuta wanda su dawama a cikin wuta saboda kafircin da suka yi da ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wata'ala da suka yi muna roƙon Allah ya kare mu da ƙaryata ayoyin shi da kafirci abu na makaranta daidai Allah madaukin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada wanda muka yi kuskure ko tuntuma halshi ubangiji madaukin sarki ya fi mana sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin وعلى آله وصحابته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته